السلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 27 ga watan biyar miladiya 2019 a wannan masallaci masallacin margayi Alhaji Haruna Danja Allah gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan wannan zai zama majalisun mu na 21 insha Allah ta'ala kafin yin tafsiri akwai tambayoyin da za mu iya karantawa wanda yake cewa don Allah malam ka ƙara mana bayani ta riba wato interest musamman ta banki kudin da ke karuwa na account ɗin mutum ya ya kamata mutum ya yi da shi fatawar da malamai suka bada kamar allajnatu da'ima wadda ke kasar saudi arabia da hayatu kibar ulama da almajma'ul fiqhi attabi li rabi'at alalam alislami da darul ifta'i misriya fatawar da suka bada da sauran da yake kun malamai kamar ashaq yusuf al-qaradawi da makamantansu sun tafi akan cewa idan mutum ya aje kudinsa a banki sai mutanen banki suka kara masa kudi abinda suke kira interest da larabci suna ce mata fa'ida amma riba ce malamai kashi casa'in da tara da dugu casa'in da tara kamar yadda muka faɗi kwanaki na duniya sun yi tafi akan cewa haramun ne mutum ya ci wannan kuɗin ba na shi ba ne kuɗi ne na riba ya shiga cikin ya ayyu hallabi na amur taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون saboda haka suka ce idan mutum aka kara masa waɗannan kuɗaɗe abinda ake buƙatar yi shine ya kwashe kuɗin kar ya ban banki ya karɓi kayansa idan ya karɓa sai ya sadaka da kuɗin ya samu wasu gajiyayyu mabukata sai ya ba su wannan shine abin da yake akwai malaman da suke cewa wai ya ya kona ba a kona kudi almubazzaranci in ba a wasu matsaloli ba da gwamnati aka ba ta dama za ta iya wannan amma dai mutum shi da kansa ba zai kona kudin su kudi ba sannan wasu suka ce ya amfani da shi wajen kamar siyan ice ko gas a amfani da shi wajen konawa dai a wuta to ai shi ma amfani ne ya ci gajiya su yi amfaninsa kusan yanzu makamashin girki ai ya kama da mahaɗin girkin yanzu da za a ba mutum shinkafa amma ba yi da kalanzir ko ba yi da ice ko ba yi da gas da za a dafa masa ba za a ci shinkafa ɗan abin nan haka ba saboda haka fata wadda tafi ita ce ta waɗancan malaman da muka ambata abin da ya kamata mutum mai tsoron Allah yake nan kai ya ci kai ya amfani da su yi sadaka da su shi yasa za ka ga irin bankuna da ake da suna wanda suke kokarin kamanta tsarin musulunci suna ware waɗannan kudaden su zama suna da wani wata mu'assasa wata gidauniya da suke taimakon gajiyayyu yanzu misali kamar jaiz bank a najeriya su ne misali su ne suke kokarin kwatanta tsarin musulunci ko suna da gidauniya da suke da ita tunda suna karkashin tsarin central bank of nigeria wato babban bankin nigeria albankun markezi na nigeria kudinsu a can suke za su ba su ajiya can sannan kuma su central bank su suke kula da su so daga in sun kai kudinsu central bank dole central bank za su ba su interest to wannan interest din suna yin amfani da shi wajen haka na san suna da irin wannan gidauniyar da suke taimako hatta irin waɗannan idps ɗin da ake da su na san sukan ba su gudunmuwa to abin da ya kamata a yi kenan fatawar malamai kenan a game da haka wanda yake cewa a cikin mazhabobi guda hudu wacce ce ya kamata musulmi ya ruku da ita ko ko a hada duka malamai suna da magana akan bin mazhabobin fiqh akwai waɗanda suka zafafa akwai wanda suka sassauta akwai kuma wanda suka yi tsakiya wanda suka zafafa suka ce haramun ne mutum ya bi wata mazhaba abinda suke ce mishi taqlidi suna ganin cewa taqlidi haramun a can baya irin su ibn hazm yana da littafi da ya rubuta su kutun da guda akan taqlidi a baya baya irin su ibn abin nan al-imam shaukani su suna ganin taqlidi ba kyau mutum ba zai rasa wata mazhaba kwara ɗaya ba wanda kuma suka sassauta su ma za a iya cewa zafafawa suka yi domin sun kishiyanci waɗannan suka ce dole mutum ya riƙe mazhaba bayan tafiyar waɗannan malamai guda hudu al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu shafi'i al-imamu ahmad rahmatullahi alaihim ajma'in to dole mutum ya zama ya zama mabiyin ɗaya daga cikin mazhabobi amma malamai sai wasu sai suka shiga tsakiya waɗanda suka tsaya tsakiya suka ce waɗannan malamai dukkaninsu babu wanda ya kafa mazhaban nan da kansa iyaka dai suna da ƙa'idoji da suke da su na fitar da hukunce-hukunce daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ƙa'idojin mazhabobin nasu a usulance suka saba akwai wanda ya tafi akan kaza akwai wanda bai tafi akan kaza ba to duk abin da ya zama ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace mazhaba sai a ɗauka ya aiki da shi kaga an haɗa su duka an yi aiki da su ke wanda kuma ya saba bai zama daidai ba sai a aje shi gefe guda amma suna faɗa malamai suna cewa zai yi wuya ka ce za ka koyi fiƙihu na musulunci a yau ba tare da ka karanta littafin waɗannan mazhabobin ba shi yasa za ka ga a wasu ƙasashen kamar masar da wasu kasashen irin su abin da Maroko har da Saudi Arabia lokacin da mutum yake koyan karatu a ƙasa ƙasa to dole zai zaɓi mazhaba ɗaya da zai yi karatu a kanta ko ya zaɓi Hanafiya ko ya zaɓi Malikiya ko ya zaɓi Shafi'iyya ko ya zaɓi Hanbaliya daga baya kuma idan ya zama cikakken malami to wannan ba dole bane ya zama ya rike wata mazhaba fara ɗaya wannan a takaice kenan akwai maganganu da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yana da littafi da ya rubuta ar-radd ala man khalafa al-mazahib al-arba'a Allah shirye da malam masallaci ne wanda idan aka yi an yi sallah ana rufe shi malam a cikin watan azumi mutane sukan neme su yi sallar tahajjud amma shugabannin ba sa bar kuma an tambaye su hujja ba su da wata hujja mai karfi malam muna neman shawara don muna son muraya masallacin to idan masu kula da masallacin suka ga kila suna da wata maslaha ce yau wani irin yanayi ne muke ciki na san a masallacin da nake limanci masallacin hamsu salawati ba masallacin juma'a ba na san abubuwan da aka tace mana a masallacin Allah kaɗai san yawansu da dumar da ake sa ma liman wannan ya zauna a cikin mihrabin shi ba san ko nawa aka tace ba akwai masallacin da za ka zo ka tarar da an sace fanka akwai masallacin da za a zo a sace qur'ani ana ma ba da labari wallahu alam ko da gaske ne ko ba da gaske bane wallahu alam barawo ya shiga masallaci zai sace fanka ya rasa abin da zai taka ya tsora qur'ani ya taka qur'ani ya sace fanka wannan tsohon labari ne an sha ba da shi a Najeriya to kaga wannan lalacewa ita ce ta kai ga mutane shi yasa wasu masallatan sai su dau mataki idan an gama zallaje su kunna masallacin su sannan sauran abubuwa da suke faruwa ba su da iyaka to ni ina ganin abin da ya kamata a kalla kenan a je a sake tattaunawa da masu masallacin a ji dalilinsu in suna da dalili mai ƙarfi maslaha ce su masalih ana kula da su a shari'a akwai waɗanda su kullum abin da suke kalla sai a ce ina aya ina hadisi a akwai masalih kullum shari'a musulunci ta zo domin ta yi jalgul masalih ta yi jalgul mafasid duk abin da zai jawo maslaha shari'a musulunci na son sa duk abin da zai jawo banna a cikin musulmai shari'a na yaki da shi saboda ka wannan shine abin lura wani zubin wani zai ce sai an ja mishi aya sai an ja mishi hadisi a idan abu maslaha ne ba kuma dama ibada bane ake magana tsantsar ibada abu ne da ya shafi mu'amala to ana kallon maslaha in akwai maslaha a yin abu shi ke so daga wannan masallaci da ku da kuke son ku yi tahajjud a ciki ku je ku zauna ku kalli me daidai a dudduba a ga abin da ya kamata a yi sai in kuma ba ku samu wannan damar ba masu masallacin ba su faɗa muku wani abu da zai gamsar da ku ba to tahajjud ba wajibi ba ne sunna ne sai ku tafi ku je ku nemi wani masallacin ku yi in ma ba ku samu masallaci ba kowa ya tafi gidansa ya je ya fi masa akwai dai daga cikin malamai an taɓa masa tambaya ya zo wani masallaci aka tambaye shi ana rigima sallar sallar tarawihi da tahajjud din da qiyamul layl raka'a nawa za a yi wasu sun ja gefe sun ce sai sha ɗaya wasu sun ja gefe sun ce sai sha uku wasu sun ce ashirin da uku za a yi wasu sun ce ba iyaka ma ana ta rigima sai ce to tun da dai ba za ku samu ittifaki ba wannan tarawihin a zo a yi ta a masallaci sunna ne haɗuwar kanku kuma a matsayin ku na musulmi wajibi ne so da ka kulla masallacin kowa je gidan shi raka'a da yaga zai yi wanda yaga zai yi sha ɗaya ya je a gida wanda yaga zai sha uku ya je a gidan shi shike to ya kamata mu zo muna da irin wannan fahimtar ba abubuwa wani abun da yake da sauki ba sai mu zafa ba so da ku je ku tattauna da su ku ga me daidai in sun bakku shikenan ko musu bakku ba sai ku je in ya waje ba sai kun yi sallar sai ku je sai ku yi a wani waje wannan ya ce mutum ne ya yi mafarki gab da sallar asuba to bayan ya yi taimama ya je masallaci idan gari ya waye ya yi wanka to malam tambaya ta ita ce sai ya sake alwala ya yi raka'a biyu ko kuwa wanda ya yi a jama'a ta isa ai shi ke ya riga ya sallar shi sallar da ya yi wannan ta wadatar da shi ba sai ya sake wata sallah ba da ruwa akwai waɗanda suke ganin cewa mutum zai iya yi ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sama ya aiki mutum biyu suka tafi bukatarsu su je su biya masa wata bukata da suka tafi sai suka rasa ruwa sai suka yi taimama can sun tafi sai kuma suka samu ruwa ɗaya ya ce shi sai ya sake sallah ɗaya kuma ya ce ni na riga ne sallah ta da suka da suka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sama ya kalli wanda bai rama sallah ba sai ce afafta sunna kai daidai da sunna abinda kai ba karaman nan ba daidai ne shi kuma wancan da ya sake yi sai musulmi ce laka da ajru marratai kai kuma kana da lada sau biyu ladan farko kai sallar farilla lada na biyu kuma za a baka a matsayin nafila to daga ko ka sake yi nafila Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci muna cikin aya ta 114 a cikin suratul baqara ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه على ذلك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها نعم
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين نعم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم من جي فسر ولا آية من فارق أو كجبة جبة جبة منا كان أن يذكر في حسبه سيلوك سيمنا أكرات بايع العلامة السعدي رحمة الله عليه أشن تفسير ستيسير الكريم الرحمن يتشي يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها دعك شيء أن يذكر في حسبه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسبه أشكن ما تزالن شي ما تشوتا wane ne ya fi girman zalunci da cuta fiye da wanda ya hana masallatan Allah ambaci sunan Allah a cikin waɗannan masallatan to shine a Sheikh Sa'ad yake cewa yadkhulu fi dhalika as-salatu kulluha farduha wa nafluha daga cikin abinda ake nufi da zikirullahi a masallatan Allah ambatan Allah a masallatan Allah sallah duka ta shiga ciki ta farilla da nafila sau daga daga cikin abin da ake buƙatar a zo a yi a masallacin Allah akwai sallah ta farilla sannan kuma akwai nafila cikin nafil fili akwai tahiyatul masjid tahiyatul masjidi nafila ce sannan malamai da yawa sun tafi akan cewa mustahabbiya ce idan mutum ya shigo masallaci ya yi raka'a bi sannan ya zauna sannan kuma mafi rinjayen maganar tafi hujja ko da lokutan da aka hana sallah ne in dai mutum ya shigo masallaci zai iya yi domin da bai shigo masallacin ba ba zai yi sallar ba shi yasa malamai suke cewa lokutan da aka hana ai salloli a cikin su kawai abin da aka hana shine sallar da ba ta da dalili amma sallah mai dalili to ana yi ina misalin sallah mai dalili sallah mai dalili shigowarka masallaci da baka shigo masallaci ba ba ruwanka da sallah a wannan lokacin daidai lokacin da rana za ta faɗi ba ta faɗi ba sai ka shigo masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'ud hatta yarka'a rak'atayn idan da ku ya shigo masallaci kai ya zauna sai raka'a biyu malamai suka ce wannan umarni ne da manzon sama ya bada amma umarni ne na mustahabbanci sannan kuma idan mutum ya shigo masallacin ko da lokacin hani ne rana za ta faɗi to zai raka'a biyun nan haka nan lokacin da liman ke huduba ko da liman na huduba mutum ya shigo masallaci to ya raka'a biyu kafin ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu laiku lil ghaffani radiyallahu anhu ya shigo masallaci manzo sallama yana huduba sai ya ga ya zauna bai raka'a biyu ba manzo sallama ya ce hal raka'ata raka'atayn ya ce la kayi raka'a biyu ce bai yi ba manzo sun ce kun farka a raka'atai tashi kai raka'a biyu da wannan malamai suka ce ko da ran juma'a ne liman yana huduba to ya halatta mutum idan ya shigo masallaci kar ya zauna sai ya raka'o'i guda biyu to kun ga suna cikin sallolin nafila da ake a masallaci daga cikin sallolin nafila ya halatta mutum idan ya gama sallar farilla ya sunna ratiba kafin ai sallar farilla ya sunna ratiba qabliyya sunna ratiba qabliya ita ce wadda ake kafin farilla sunna ratiba ba'diyya wadda ake yi bayan an gama sallar farilla to kaga ya halatta mutum yayi a masallaci duk da cewa an fi son ayi a gida suna filfili ga baki dai an fi son ayi su a gida manzon sa mai ce sallu fi buyutikum wa la taj'aluha qubura fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratu al-baqara ku rika yin sallan nafilfili a gidanku kar ku mai da gidajenku su zama makabarta duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaytan bai zama a gida zai gudu so da ka a rika nafila a gida amma ba laifi bane dan mutum yayi a masallaci sallar da ake yi ta nafila bayan sallar bayan sallar juma'a ranar juma'a idan aka gama to manzon sama a gida yake shi yasa malamai suka ce an fi son a yi a gida wannan ma kwata-kwata ittifaqan in za ka yi sallar nafila da ake bayan juma'a to ka bari sai ka je gida sai ka yi sai dai idan kila kana da damuwa kila ba gidan za ka tafi shago za ka koma to sai ka yi sallolinka raka'o'i biyu da ake yi bayan sallar juma'a kafin ka tafi wa qira'atul qur'an sannan daga cikin zikrullah da ake a masallaci akwai karatun qur'ani an yuzkara fi hasmuhu akwai qira'atul qur'an alqur'ani karatunsa babu zikirin da ya kai shi وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك هذا سنة القرآن هي الذكر شيء سامع لما يسوك شيء اتفاقا أولى الأذكار قراءة القرآن ذكر دي قوة شيني قراءة القرآن ميبي مثل شيني فتل لا إله إلا الله كلمة شهادة أما ذكري مطلقي وان دي قوة شيني قراءة القرآن domin shi ne kake da tabbas idan ka karanta harafi dai Allah madaukakin sarki zai baka ladaddaki guda goma bi kulli harfin ashru hasanati kowane harafi idan kai Allah zai baka lada goma maza sama yace kada ka zata alhurufu al'abun nan alhurufu abun nan fawatih suwar harufan da suke na farkon sura ka zata in ka ce alif lam mim ka faɗi harafi daya maza sai mai ce walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf alif na cin gashin kansa lamun na cin gashin kansa mimun ma na cin gashin kansa idan mutum ya ce alif lam mim ko ya ja hija'in su maddojin su ko bai ja ba yana da lada talatin in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga karatun qur'ani kenan so da mutum ya shigo masallaci ya karanta alqur'ani yana cikin an yuzkara fi hasmu sannan Sheikh Sa'ad ya ce wa tasbih haka nan tasbihi subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutum ya rika yi a masallaci yana cikin an yuzkara fi hasbuhu yana cin ambatan sunan Allah madaukakin sarki a cikin masallatan Allah والتهليل هكذا هيللا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله دي ينا شن أن يذكر فيها اسمه ينا شن أن بدن سنة الله أشن مسلاة الله هكذا وغيره من أنواع الذكر دمك من تنسو دك شكين نوع كان ذكر ذكرين ديوا to mutum ya zo ya a masallacin Allah yana cikin an yuzkara fi hasbu a hana wani yayi wannan a cikin masallacin to yana cikin zalunci da Allah ya hana kuma yana cikin manya-manyan zalunci wa ta'allumu al-ilmi wa ta'limuhu haka nan koyar da ilimi yana cikin ayyukan zikra fi hasbu shi yasa masallaci ba kawai shikenan a zo ai sallah a rufe ba karantarwa a masallaci ta fi raya masallaci fiye da ma sallar da ake a masallaci domin so tari zaka ga masallatan ma ba su iya sallar ba wasu to shi yasa yana cin waza'iful imam yana cin ayyukan da aka dora mai liman a masallaci ya karantar da masallacinsa ya karantar da mutanen masallacin shi shi yasa kada ka zama liman amma ya zama baka karantar da maman in ba za ka iya karantar da komai ba ta ko yara uku ne jawo karantar da su a abin da alu an baki wa zalwa ba alu baki lallan hakuri karantar da su ko karantar da su karatun qur'ani ko ka zama ɗan lokaci bayan lokaci kana amsa fatawoyin mamunka amma kada limami tsakanin shi da mamunsa kawai shi ke ya ce musu Allahu akbar istaqimu istaqimu istaqimu a tada sallah a ce Allahu akbar Allahu akbar a gama a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi shi kenan ba gun shi kuma da mamunsa wannan liman ya zama tawayayyen liman duk liman hakkinsa ne karantar da mamunsa sunnan manzo Allah sama kenan manzo sama hawa minbar yake yana karantar da sahabbansa fa sallah sannan awa ashirin da hudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowace ta karantarwa ce kowace ta karantarwa ce shi yasa wani zuwa manzon sama sai ya fito masallaci ya sallah sai kaga wani sahabi ma ya zo koyi yake son koya yake son ya koyarwa yake sai wani ya zo kamar yadda Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu ya bi manzon Allah sama sallah yace sauran kirkin in yi abun kunya saboda yadda manzon sama ya tsawaita sallar dare shi kadai yake makan shi sallah to daga cikin ayyukan liman da ya kamata ya yi a masallacinsa akwai ta'alimun nasi ya karantar da mutane ilimin addini su san addini su san yadda za su ita kanta sallah su san yadda za su zauna a cikin masallacin kiyaye ladubban masallaci sannan da sauran mas'alolin da suka shafe su na addini zamantakewar iyalinsu rayuwarsu ta tarbiyyar 'ya'yansu abin da ya shafi ayyukansu na gwamnati abin da ya shafi ayyukansu na kamfanoni masu cin gashin kansu abin da ya shafi komai dai ya zama sannan liman ya rika lura da munasaba ya rika lura da munasabobi idan munasaba ta zo ya wa'azi akan wannan munasaba ya karantar da mutane misali goman karshen nan da aka shiga liman ya ma mutane bayani ne ya kamata su yi a ciki sallah ta kusan zuwa ya musu bayani kan sallah ya musu bayani kan zakatul fitr ya musu bayani kan yadda ake idi da makamantansu to wannan din yana ciki yana cikin ta'alimun nas sannan kuma mutane su kuma su zo su koya karatun a masallacin wal mudakara fiha sannan ya halatta dalibin ilimi ya zo da littafin sai bude ya bi ta karatu a masallaci ya halatta duk ilimi mai amfani ya halatta ka zo da littafin ka shigo masallaci ka karanta yana cikin an yuzkara fi hasmu in za shi sa'ai wal i'tikaf haka nan itikafi haka nan itikafi shi itikafi ma ai kai tsaye Allah mana gudu cewa yi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar kai tsaye kan ku sake ku zo ma iyalan ku alhali kuna itikafi fil masajid a cikin masallatai da wannan malamai suka ce duk wanda ya ce ana itikafi ba a wani waje ba a wani wajen da ba masallaci ba to magana shi kaga bayi da dai bayi da hujja wa antum atifuna fil masajid kuna itikafi a masallatai to itikafi yana cikin an yunkara fi hasu wa ghayru zalika da makamantan waɗannan min al ibadat allati tuf'alu fil masajid waɗanda ake aikata su a cikin masallaci shi yana cikin an yunkara fi hasu to a kishiyar haka ya wajaba kuma a tsabtace masallaci daga wasu abubuwa daga cin abubuwan da ya wajaba a tsabtace masallaci daga su akwai inshadu dalla cigiya a masallaci mutum takalmin shi ya bata ko hula shi ta bata ko littafin shi ya bata ya rika cewa dalawa ba wanda ya ga dan littafin nan manzon sama ya ce idan ka ji wani yana irin wannan to ka ce kada Allah ya ta ya gani amma fa malamai suka yi sharhi suka ce idan fitina ba za ta tashi ba yanzu wani ka ce mishi haka kawai shi ne zai maka kulli ana azumin nan ka ga da damuwa ka je aiki za ka yi aiki da sunna kuma ka je an samu damuwa saboda ka sai an kula da maslaha idan ba zai haifar da maslaha ba to babu laifi sai ka ja shi gefe guda ka ce bawan Allah annabi sama ya hana a yi cigiya a masallaci ka je waje kai cigiya amma baya halarta a cigiya a masallaci kaga shi kenan sai ya ji daɗi kuma kakka mishi mutane na ji ka ja shi gefe guda sai ji daɗi ga ka girmama shi sannan daga cikin abubuwan da ba a yi a cikin masallaci ciniki siye da siyarwa shi ma manzon sama ya ce idan ka ji wani ya zo yana talla kayansa a masallaci ka ce masa la abaha Allahu tijaraka ka ce Allah ya sa ka samu asara Allah ya sa ka samu riba ko kuɗin ma ka ta fito kaga shi ma sai ka kalli maslaha haka malaman mu suka yi sharhi suka ce sannan waƙe-waƙe waɗanda ba su da fa'ida ba a yi musu a masallaci balle kuma a zo a buga ganga a masallaci wannan kam haramun ne amma ya halatta a karanta waƙe mai fa'ida Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ya zo masallacin manzon sama zamanin Sayyidina Umar yana rera wasu baitota shikenan sai Hassan sai Sayyidina Umar ya mai haka ya harare shi ka san isharatul uzama ya hukmun manya su maka kallo haka ko su dan maka nunin kunci kai kuma hassani sai ka ce wallahi kuntu unshiduhu fihi wa fihi man huwa khayrun minka yace ya amira almu'minin fa lokacin manzon sama ya fi ka fa ina waɗannan baitota kuma bai hana ni ba shikenan matsayin Allah Umar ya shiru ya kyale shi to daga ya halatta baitota na hikima waɗanda babu batsa a ciki babu miyagun maganganu ba zagin wani ba cin mutunci ba tabo a ciki ba kai manzo Allah sama matsayin Allah ya halatta a karanta su a masallaci ya halatta amma waka a zo ana waka ta shirme a masallaci wannan haramun sannan ihu a masallaci mutum ya rika daga murya bai halasta ba haramun ne mutum ya zo yana ihu a masallaci sai dai dan karantarwa al-Imam al-Bukhari a cikin kitabul ilmi a sahih al-Bukhari yayi baji cewa ya halasta a daga murya dan karantar da mutane a masallaci musamman lokacin su babu lasifika kuma a masallaci ake karantarwa ana ba da labari za ka samu magabata kamar ikrima ikrima maula ibn abbas a masallaci yake karantar da almajiransa yana da ɗalibai malamin allo ne yana karantar da ɗalibai abin hawa yake hawa yana zagaya su ana cewa ɗaliban shi sun fi dubu uku waɗanda yake karantar da su a lokaci ɗaya dubu uku duk shi kaɗai sau da in zai dudduba sai ya ga wani yana karatu sai ya hau abin hawa kamar a ce alfadin ko jaki sai ya rika zagayawa yana ganin waye yake karatu waye baya karatu to ya halatta a yi haka a masallaci to duk waɗannan suna ciki amma maganganun ihu da mutum ya rika ihu a masallaci baya ci baya cikin ladabi ga masallaci mutum ya zo yana ƙaƙata dariya ai ta ƙalƙata dariya a masallaci ba a buƙatar wannan da sauran abubuwa duk wani abu da ka sani da zidda mutunci ne wanda idan kai za a ce ala wadare to ba a san a yi shi a cikin masallaci وشين أن يذكر فيها اسمه العلامة العلامة ابن عاشور أتكن تفسير تاع تهرير والتنوير يكي والمراد من المنع منع العبادة في أوقاتها الخاصة بها يتي أتل هنن دا أكي شين أحنين إبادة من لوكتي لوكتين دا إبادة أتي بزاعي بقد طوافي كمان طوافي أكعبا من ذال سمع حديثي صحيح يتي يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا من عباد الله أن يطوف بهذا البيت حيث شاء manzo sun ce ya ku abdu mana banu abdu mana su ne suke kula da masallaci ce kan ku hana wani daga cikin bayan Allah ya rawafi a masallacin nan na harami a kowane lokaci ya ga dama shi dawafi bai da lokaci dawafi a Ka'aba kowane lokaci mutum zai yi awa 24 din nan to sai a zo a ce an hana dawafi shi yasa ku kula za ku ga ko ranar da ake kiswa ake ake ake wanke Ka'aba ba a hana ai dawafi sai dai za a shata wani waje ko kuma za a yi gyaran masallacin ba a hana ba shi ne abin da ya faru shekaru uku kenan ko hudu wannan kungiyar ta faɗo ma mutane ta faɗo ma wasu aka wasu suka rasu saboda ba za a hana a yi dawaki ba amma kuma ga aiki ana yi a masallacin kagan wani masallacin ne dakatarwa za a yi a sai ka ashu ga kungiyoyi a sama to amma saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hana dawaki sannan kuma ga aya wal jama'a haka nan ba a hana ai sallar jama'a idza qusida bil man'i hirmanu fariqin min al mutaahhilin laha minha idan aka yi nufi da hanin nan mutanen da suka cancanta su yi ne aka hana su yi to shine Allah yake nufi a nan inji al-allama ibn ashur وليس منه غلق المساجد في غير أوقات الجماعة وكاد أمس الناس al'alamatu ibn ashur ya ce baya cikin hana masallatan Allah a kulla masallatai a lokacin da ba lokacin sallah ba li'anna salat al-fadl la tufaddalu fil masjid ala ghayrihi domin sallar da zaka zo kai kai kadai to ba a fifita ta a masallaci in za ka yi sallah kai kadai to je ka dakin kama kai sallar da tafi fifiko a masallaci ita ce wadda za a zo a yi a jama'a amma dan kai kadai za ka yi sallah to je ka dakin kama kai sallah ba bambanci lada ɗayan nan ita shi za ka samu da kaya a masallaci da kaya a ɗakin ka inda kai kaɗai za ka yi sallah to lada ɗaya za ka samu amma idan kana so ka samu lada mai yawa to shine sai ka zo ka yi a jama'a wanda manzon sama ya ce ana fifita ladanta akan ladan sallar da mutum ya yi shi kaɗai da lada ashirin da bakwai a wata riwaya ta ce daraja ashirin da biyar وكذلك جلقها من دخول الصبيان والمسافرين للنوم ibnu ashur ya ce daga cikin abin da baya cikin hana masallaci ne ayan nan bata kama ba bata kama waɗanda suka aikata haka ba kulla masallaci dan kananan yara kar su shigo su bata masallaci an zo an tabbatar da yara za su shigo su ma su bayan gida a masallacin wal musafirina lin nawm haka nan a kulla masallaci dan kan matafiya kawai su rika sauka suna yin bacci a masallacin ba laifi bane za ka je ka tarar da irin masallatan bakin kasuwanni haka za ka gansu gasu nan gaja-gaja musamman kasuwar ƙauye ba tsafta duk wanda ya zo kawai nan zai zo ya kwanta a masallaci da kayan shi kai ta ganin kudin cizo yana yawo a masallaci to a ibnu ashur ya ce wannan ba hani ba ba hana ba sai ya kawo sai ce wa qad su'ila ibnu arafata fi darsi tafsir an hada an tambayi babban malamin malikiyya ibnu arafa rahmatullahi alaihi a game da haka a darasinsa na tafsiri sai ce ghalqu babil masjid fi ghairi awqatis salati hifzun wa siyana yace a rufe masallatai ba lokacin yin ibada ba tsara masallatan ne da kuma kula da su so daga dan an kulla masallaci a lokacin da ba lokacin ibada ba ba laifi bane kana so a ban masallaci yanzu a irin wannan rayuwar da muke masallaci kwana a bude wata rana za a zo a tarar da ba komai ma a masallacin ai har kafet din ma an tattara an yi gaba da shi وكذلك من غير المتأهلين لدخوله هكذا ما أهل وأن بس cancanta su shiga masallacin ba shi ma ba laifi bane idan an hana mahaukata su shigo masallaci ai ba laifi bane in ko aka ce abin mahaukata su shigo masallaci wata rana liman ma zai gudu ana sallah to idan mahaukaci ya zo ya shige gaban liman ya tsara wuka liman sai ya tsaya eh ai na ka ce ya tsaya ka zai yi gaba ne to waɗanda ba su cancanta a ba su shiga masallaci ba dan an hana su shiga masallaci wannan ba hana mutane bane baya cin wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmu Allah madaukakin sarki ce wata afi kharajiha al-imam al-qurtubi yace خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس al'alamatul qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa da Allah ya ce wata afi kharajiha kuma ya kai matuƙa shi wannan azzalimin ya hana ai sallah a masallacin Allah kuma ya kai matuƙa wajen rusa masallacin sai al-imam al-qurtubi ya ce kharabul masjidi kala biyu ne rusa masallaci kala biyu rusa masallaci kala biyu ne mu ji su kan ya kunu haƙiƙiyan zai iya yiwuwa a rusa masallaci mutum ya rusa masallaci haƙiƙi ce nan alkharabul haƙiƙi ce nan rusa masallaci na tabbas mutum ya zo da bulldozer ko kuma ya zo da guduma ko ya zo da duk abin da ake rusa masallaci da shi ya rusa ko ya cinna ma masallacin wuta wal iyazu billah shine sai buga misali sai ce ka tahribi mukhtanasar kamar yadda wuktu nasar da muka faɗe shi a baya ya rusa masallacin baitul maqdis wan nasara da kuma yadda kiristoci suka taɓa rusa baitul maqdis masallacin qudus fa qatalu wa shabu wa harraqu at suka kakkashe mutane suka kama bayi suka kama bayin Allah suka mai da su bayin su wa harraqu at suka kona littafin at-taura wa qadafu fi baitul maqdis al-adara sannan suka shafa bayan gida a masallacin baitul maqdis wa kharrabu daga baya suka rusa masallacin to kaga wannan at-takhribul haqiqi ce at-takhribul haqiqi rusa masallaci na zahiri to akwai wata mas'alar da ya kamata mu yi magana akan ta anan masallaci ne shikenan ga masallaci an gina shi ginan nan masallaci sai hukuma ta musulunci in ana da ita ko kuma jama'ar da suke kula da masallacin nasi ne sai suka lura masallacin bai dace a wajen ba na je Legas a wata unguwa aka gayyace mu mun je zami muhazara masallacin ga masallacin tsallaka titi za ka yi ga wani katon coci latifi ka cocin idan aka yi magana da ita aka kai ta can kusa da ƙarshe to za ka ji kamar liman ne yake bayani a cikin masallacin yanzu kaga wannan bai dace da masallaci wajen bai dace ya zama masallaci ba ko coci ya tashi ko masallaci ya tashi ɗayan biyu haka ya kamata amma makwabtakar da suke yi da juna ba ta da daɗi a nan kaduna muna da irin waɗannan wajajen ga masallaci ga coci idan waɗancan suna abubuwan su bige-bigen su sai su hana waɗannan idan ana sallah ana ibada a masallaci ko ana karatu su kuma can sai su ce ana takura musu to shin ya halatta idan an fahimci cewa dacewar masallacin ba ta cancanta a wajen ba a ɗauke masallacin a canza mushi waje ya halatta a rusa masallacin malamai suna da saɓani akan wannan an tambayi shekul islam jami'a rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa nata a game da wannan yace babu laifi idan an tabbatar da maslaha ce ta nuna sai a rusa masallacin nan to babu laifi bai shiga cikin wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmu wa ta'a fi kharabiha baya cikin wata ati kharabiha domin za a dauke masallaci ne a wajen da bai cancanta ba a kai shi wajen da ya cancanta mun gane wannan mas'ala ta biyu sai wani ya zo ya gina masallaci to kuma a wajen akwai wani masallacin sai aka ga ba a da bukatar wannan masallacin mutanen da suke kula da masallacin sai suka ga makaranta ya kamata su yi a wajen ko asibiti ya kamata su yi a masallacin ba masallaci ba domin suna da masallacin su wadatacce isasshe ya halatta a rusa wannan masallacin shi ma irin wancan fatawa tunda maslaha ce ta hukunta haka babu laifi za a iya rusa wannan masallacin domin a juya shi a mai da shi ya zama makaranta ko kuma a juya shi ya zama asibiti ko a juya shi ya zama wani abin da zai amfani al'umma ina jin mun gane waɗannan ayi to shine wannan so da aka kai ya shiga cikin wannan kwakwai ya sa mana wasu wafi a cikin kwakwalwar mu baya cikin wata aki kharabiha idan akwai dalilin da yasa na shari'a aka rusa masallacin amma rusa masallacin da ba a yi da shi ba shine a rusa masallacin saboda ana bakin ciki da cewa masallaci ne ka abauta ma Allah a ciki ka a ambaci sunan Allah madaukakin sarki a ciki to wannan shine wata aki kharabiha kuma wannan shine al-kharabul haqiqi a rusa masallaci a rusa gidansa ويكون مجازا الامام القرطبي ce zai iya zama kuma ba na hakika ba rusa masallaci ba na hakika ba kaman me kaman il mushrikin al muslimina hina saddu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al haram kamar yadda mushrikai suka hana manzon Allah sallallahu ya shiga masallacin Ka'aba domin ya umara mun yi wannan batun ko a karatun baya cewa manzon sama ya zo a shekara ta shida bayan hijira ya zo ya umara saboda san zaman lafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya san fitina sai bai shiga garin Makka ba alhaji suna da yawa sun fi dubu daya sai ya tsaya a bayan gari a wajen bi'irul hudaybiya ya aika ya ce aje a tambayi quraishawa ga abin da ya kawo shi suka ce ba su yadda ba shikenan manzo sama ya juya to sai malamai suka ce wannan yana cin harabul masjid almajazi musa masallaci ka hana a zo a yi abin da Allah ya ce a yi a masallaci yana ciki abin nan وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها هنا أي سلا أما سلاتي أدون قلي ده هنا دون أبدا يزميات أن تعيش أما سلاتي تو ينا خراب المسجد ينا تشوفوس أما سلاتي a hana abin da ya cancanta a yi a masallaci a ƙi ya zama kwata-kwata ba a yi a masallacin to shi ma masallacin ya zama ya zama musa masallaci ne amma majaza shi ma a shehu sa'ad ya faɗa haka yake cewa ya ce wa kharabu ha alhissi wal ma'ana rusa masallatai kala biyu ne akwai na fili akwai na ɓoye falhissi hadamuha wa taqribuha wa taqdiruha na fili shine a rusa masallaci a ruguza shi a sa mishi kazanta wal kharabul ma'nawi man zakirin bismillah fiha amma rusawa wacce take ba ta zahiri ba ita ce a hana masu ambatan Allah a cikin masallatai su wa hada amul li kulli man ittasafa bi hadhihi sifa a shehu sa'ad ya ce wannan ya shafi dukkan wanda ya siffanci da wannan sifa duk wanda ya hana masallacin Allah ai abin da ya cancanta a masallacin Allah to ba bukutun nasar kawai ake nufi ba ba nasara kawai ake nufi ba ba mushrikul arab kawai ake nufi ba a hadda dan Najeriya idan ya hana masallacin Allah ai ibadar Allah a ciki ya shiga cikin wa man mana wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa da'a fi kharajiha fa yadkhulu fi dhalika ashabul fi cikin waɗanda suka shiga wannan ayar ashabul fil sun shiga su ai ashabul fil mutanen da suka zo daga Yemen a lokacin kasar Habasha ga baki daya Eritrea na ciki Ethiopia na ciki Yemen din yanzu na ciki Yemen din ma ta da wadda take guda biyu akwai wadda capital city din ta Hadramaut akwai wadda capital city din ta Sana'a amma yanzu sun hade ko sun dunkule sun zama ɗaya to duk ana ce musu habasha kuma akan ce musu biladul yaman shi yasa zaka ga hatta hadisin su sun yi kama za ga su fulani fulani larabawa larabawa haka suke to su suka zo a karkashin shugaban su da ake ce mishi abarhat ko ya zo da giwaye zai kusa dakin Allah madaukakin sarki aka ce dalilin da ya jawo suka yi wannan shine balarabe yana da kishi da da ba wanda yake balarabe kishi balarabawan yanzu ba Allah shirye mu da mu da su gabaki da balarabe ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya je ya je habasha da ya je habasha shikenan sai ya ga sarkin habasha abrahatu ya ce yana bakin ciki da zuwa da ake ana ana ana dawafi a ka'aba tun kafin kun san tun kafin mutunci ana hajji irin hajjin da suke hajijiya shikenan ya ce shi ma zai gina irin wannan ɗaki a daina zuwa ka'aba balarabe ya gani sai kishi ya kama shi kawai abu ya ce ya ce yanzu hamma wani ne zai ce zai ja da ka'aba ɗakin Allah ce to shi kenan ya je bayan gida ya bi gabaki ɗaya shafa wannan ginin da bayan gida aka tashi da safe aka ce waye aka bincika aka gano shi ne aka kamo shi aka kawo shi gaban sarki abrahat abrahat ya ce kai ne kai ya ce ni na yi ya ce to ba kai yanzu idan na kashe kamar na kashe sauro ne ko kuda ai ban more ba abin da zan yi shine sai na je zan je rusar ɗakin da kuke wancan da kuke albaharin da shi ba kishin shi yasa ka zo kai mana wannan izgilin ba to kusa shi zan je in shine ya bar hatu ya shirya ya ce a zo a ya hau giwa akwai malaman tarihi da suke cewa larabawan larabawan da zai ta laraba su taba ganin giwa ba shi yasa abin ya zama musu tashin hankali sama da ƙasa ba su taba ganin giwa ba ba su san giwa ba ba giwa a jaziratul arab sau da aka yi taho ya zo bayan gari ya tsaya yana ya ga ana kiwon wasu raƙuma sai ce a fara sal a fara da su a fara kalaci da su aka kwace raƙuma ashe na kakan annabi sama ne abdul muttalib aka je aka aika shi kuma abdul muttalib lokaci shi yake kula da alhazai su suke su ne suqatul hajij su suke shayar da alhazai ruwa aka ji aka faɗa masa aka ce ai ga wani sarki nan da ake cin sarki abrahatu na habasha ya zo zai rusa ka'aba amma ya fara da raƙumanka yace to shikenan ya taso ya taho yana zuwa ya je suka gaisa da abrahatu ya ce ranka ya dade ni ne mai raƙuman nan na zo ne in karɓi raƙumana sai ce wallahi da na hango ka na ɗauke ka babban mutum ne kai ga ka cikakken mutum mana amma da ka zo kai mun magana ra kuma nan kawai sai ka zube mun na zo rusa muku ɗakin da kuke alfahari da shi kaka da kakanni kai kuma yanzu ka zo kana mun magana ya raƙuma ce matsiyaci ku ba shi raƙuman shi ya ce raƙuma na wani al'ibulu ana rabbuha wal baitu lahu rabbun wa sayahmihi ya ce raƙuma na wani ni ne mai gidansu ku bani kaya na shi kuma gidan da kace zaka zo ka huta yana da mai gidan shi yana da mai shi zai kare shi shikenan to shine abin da ya faru to sun shiga ciki suka zo suka ce za su rusa Ka'aba Allah madaukakin sarki ya rusa su to sun shiga cikin wa man azlamu mimman man'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharajiha kaga sun yi kokarin su rusa Ka'aba amma ba ta rusun musu ba shine Allah ya so kada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول توصين شقتك الشيخ السعدي يتي باين سوء وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية هكذا Ƙurayshawa su ma sun shiga ciki a lokacin da suka hana manzan sama ya zo ya dawaki ya aikin umara a shekarar hudaybiya wan nasara hina akhrabu bait al maqdis sannan kiristoci su ma sun shiga ciki a lokacin da suka rusa ka rusa bait al maqdis wa ghayruhum min anwa'i zalamati as-sa'ina fi kharajiha haka duk sauran azzalimai masu kokarin sai sun rusa masallatan Allah ko ta hana a ibadar Allah a cikin masallatan Allah duk sun shiga cikin wannan in dai sun yi wannan ne a matsayin muhajjatan lillahi wa mushaqqatan in sun yi ne a matsayin suna gaba da Allah suna nuna ma Allah kiyayya to duk sun shiga cikin wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasbuhu wa ta'a fi kharabiha so da ba wata al'umma bace kwara ɗaya ake nufi a nan dukkan wanda ya wannan aikin ko ya alkharabul hissi ko ya alkharabul ma'nawi ko rusawa ta zahiri ko rusawa ta hana a raya masallatan Allah to mutum ya shiga cikin wannan a kishiyar haka abinda Allah ya kira mu shine mai imaratul masajid mu raya masallatansa lokacin da za a gina ka ba da kobulo daya ko ka ba da gudunmu ko naira goma ce ka shiga cikin inda ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah ka shiga cikin inda ma ya'muru masajid Allah ma raya masallatan Allah masu imani so da ka bada gudunmuwa ka ko ka gina kai kadai sannan bayan an gama gina masallacin ci gaba da kula da masallacin yana cikin imara ta masallaci raya masallaci ka raya shi ta hanyar zuwa ka ce zaka canza masa fenti wani waje nasa ya lalace ka gyara canza masa kafet gyara bayinsa da makamantan wannan duk yana cikin imaratul masjid sannan kuma karantarwa a cikinsa karantar da mutane a cikin masallacin a yi tafsirin alkur'ani a karanta hadisi a karanta fikihu a karanta larabci a karanta koda kowane ilimi mai kyau ilimin da zai amfanar da mutane sai koda physics ne da chemistry da biology ya halatta za ka iya zuwa kafa wasu gefe guda ka taimaki wasu ka karantar da su a cikin masallacin Allah yana ce raya masallaci a raya masallacin Allah to di yana ciki Allah madaukakin sarki sai ce ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi waɗanda suka aikata rusa masallatan Allah ula'ika waɗannan ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi a ka'idar musulunci bai kamata ma su shiga cikin masallatan Allah ba illa khaifi fa sai suna jin tsoron abin da zai faru da su haka ya kamata kada wanda zai zama zai rusa masallacin Allah ko zai cutar da masallacin Allah ya rika jin izza a'a ya zama hukuma tana da wani matsayi mai ƙarfi tana da hukunci mai tsanani ta yadda wanda duk zai yi wannan nufin zai ji tsoro a cikin zuciyarsa al'allama ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin tazadul masir fi ilmi tafsir yace fi di qawlani malamai sun yi maganganu guda biyu a game da ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi ahaduhuma magana ta farko annahu ikhbarun an ahwalihim ba'da dhalik Allah yana ba mu labari ne yadda halin waɗanda suke zaluntar masallatan Allah suke zalunci su ce za su rusa masallatan Allah ya kamata su zama bayan sun yi nufin haka qala suddi babban malamin tafsiri al-imam suddi yace la yadkhulu niyun bayt al-maqdis illa huwa kha'if a ka'idar musulunci tunda musulunci yazo to ya kamata dukkan wani kirista wani kafiri da ke son ya cutar da masallacin Allah to in zai shiga masallaci ya shiga yana jin tsoro an yi zuwa ba unuku ya rika jin tsoron cewa in suke shiga ma ta rubuye shi za a kashe shi za a aw qad ukhifa bil jizya ko kuma ya zama an tsoratar da shi ta hanyar ba da jizya wasani magana ta bi annahu khabarun fi ma'na al amr kaman Allah yana ba da labari ne amma umarni yake bada ba taqdiruhu alaikum bil jiddi fi jihadihim kamar Allah yana cewa masu imani ne ku yi matukan kokari wajen yakar waɗanda suke son sai sun rusa masallatan Allah kai la yadkhulaha ahadun illa huwa khaif hakku sanya tsoro a cikin zuciyarsu in ma har za su shiga masallatan Allah to su zama suna cikin jin tsoro ne fassarori guda biyu so daga ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi waɗannan da suke nufin masallatan Allah da cutarwa su rusa su su bata su ko su hana ambaci Allah a ciki to ya kamata ne a ka'ida in ma za su kusanci masallatan su suna jin tsoro a sa musu tsoro a cikin zuciyarsu kuma haka ya kamata duk wanda yake nufin cutar da addinin Allah to kamata ya zama a cikin zuciyar shi a sa mai tsoro ba kamar yadda yanzu musulmai su suke jin tsoro ba yau musulmai su suke da tsoro ba su ake tsoron su ba duk inda ka samu musulmi yau a duniya shi ake shi yake jin tsoro ba ba tsoron shi ake ji ba mai jin tsoron shi in a ofis ake tare ba wanda yake shayin su saboda ba rika musuluncin aka yi da gaske ba manzo sama kuma ya faɗan mana haka idan aka shiga asrul wahad lokaci na rauni wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihim al-mahanata minku Allah madaukakin sarki zai samu kaskanci a cikin zuciya su kuma kafare Allah ya cire musu tsoron ku saboda abubuwan da manzon sama ya lissafa idza tabayatum bil ayna wa raditum biz zar'i wa akhadtum adnab al baqari wa raditum wa wa wa wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sai manzon sama ya ce sai ce sallallahu alaikum dhullan لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم تشي قائدة ذمتي ومن شجي ينزع المرحلة الغذائية ga mu da tarin yawa in ana lissafi a ce mu ne biliyan ɗaya da da miliyan da miliyan ɗari shida haka ake lissafan a duniya haka yawan musulmai yake a duniya amma mun zama shara mun zama tsintsiyar da ba ta shara in ka ji an tada hankali yau a duniya to ba musulmi aka kashe ba amma dai ranar da musulmai aka kashe su aka yi musu feshin kwari to shi ke ba wanda zai yi magana Allah ya tsare sai Allah madaukakin sarki ya ce lahum fid dunya khizyun wallahi masu cutar da masallatansu suna da kaskanci a duniya ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم nufi ma ka ce za ka je ka nufaci ka'aba Allah mu sarki sai ya dandana maka azaba mai radadi lahum fi dunya khizyu malamai suka ce khizyun nan shine bil qatl was sabi wal jizya a yaƙe su a kakkashe su sannan a dora musu haraji sannan kuma a kama su a matsayin fursunonin yaƙi shine khizyun din sannan duk inda aka ga kafiri a lokacin da musulunci yake musulunci musulmai suke musulmai to za ka gani cikin kaskanci ibn hajar rahmatullahi alaihi malamai suna ba da labari a tarihinsa al-imam na hajar rahmatullahi alaihi babban malami ne kuma mai dukiya baban shi minista ne so da ya gaji dukiya sannan kuma shi kuma babban alkali ne ya taba zama alkalin alkalai wata rana yana tafiya ya ci kwalliya a gefen titi sai wani arne ya gan shi shi kuma arnan gayi nan duk da ragga jikin shi girgita shi ta yi yage sai ya tsallako zai ce ala gafa ta mana annabin ku sallallahu alaihi wasallam annabin ku ya ce a duniya ta jinul mu'min wa jannatul kafir to kai yanzu ga ka ci kwalliya ne kuma duniya kun mummuni ce kafir aljanna aljanna kafir shi to kai kuma yanzu ga ka kai ne kake cin aljanna ni kuma ina cikin koko sai ibnu hajar yace eh manzon sama ya faɗi haka abin da yake nufi shine duk dadin da nake ji yanzu to a takura nake domin akwai haram da halal a kaina akwai halal akwai haram sannan kuma in na tafi lahira inda zan shiga sai na ji kamar a kurkuku ne a duniya amma kai yanzu duk wannan wahalar da kake sha to aljanna kake ciki in ka mutu ka shiga lahira ka tafi lahira bala'in da zaka shiga sai ka ce ina ma amai da kai ya laita na nuraddu sai ka ce amai da kai duniya shine abin da ake nufi to musulunci kullum musulmi ana son ya zama aziza walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ka'ida ita ce musulmi ya zama yana da izza ba yadda musulmi ya zama walakantacce kaskantacce ba shine duk inda aka ganshi za a rena shi duk wani abu da ka sani zai ba musulunci izza shi ya kamata kai amma ya lalasa Allah shirye mu ولهم في الآخرة عذاب عظيم سنن الآخرة كم سنة عذاب وتتك من جرمة أم مسقط أنشي أدونيا سنك قد أنشي أدونيا سنن كم استفرع نبو بعد القيامة ألا مدعوك تنسركي يمس عذاب وتتك ببع ألا يقونا سأتشن متى كما إذا سنشق بذات بيتبع kaga wannan ba garin bala'i bane ga khizyun fi dunya ga azabun azimun fil akhirah saboda Allah ya tsare mu Allah ya ba mu iko raya masallatansu kada Allah madaukakin saki da rabe mu mu shiga cikin masu rusa masallatansa ko rusawa ta fili ko rusawa ta ma'ana Allah madaukakin saki ya sa mu cikin mummunai wanda suke kula da masallatan Allah da irin damammakin da Allah madaukakin saki ya ba mu Allah madaukakin saki ya albarka a cikin rayuwar mu ya saukar da zaman lafiya a cikin kasar mu ya ba shi wagabannin mu shiriya ya dora su akan daidai ya hana su aikata abin da yake ba daidai ba Allah madaukakin saki ya kara musu basira ta yadda za su aiwatar da alkhairi a ƙasa su raya bayan Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in